الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa barkamu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na tawjih ilmul qira'at al mutawatira wa shadda bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyyah ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na 145 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya za mu tashi ne a cikin wato suratu abasa ko suratul a'ma wanda kuma ayar da akwai tujihul qira'at a cikin ta mai alaka da ma'ana aya ce ta hudu amma za mu koma aya wato ta farko kenan ta surar don mu gane ma'anar da kyau bi izinillahi ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ce abasa wa tawalla abasa ya daure fuskansa wa tawalla kuma ya juya ya bada baya ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ja'ahu al'ama saboda makaho ya zo masa malamai suka ce me yasa ba a faɗi sunan shi ba sai an ka ce a'ma alhali ko a'ma ai sifa ce ta tawaya sai aka ce an kira shi a'ma da sifa shi saboda ana gane shi da ita an gane ko shi yasa rawi zaka iske wani rawi an faɗe shi da wani suna wanda zaka kama akwai tawaya amma saboda ba a gane shi sai da wannan sunan sai ai amfani da wannan sunan wa ma yudrika la'allahu yazdakka wa ma yudrika an gane ko me yake sanar da kai la'allahu tayawa shi yazdakka ya musulunta ma'ana yana neman tsarkaka ne an gane ko ya tsarkaka irin tsarkaka wadda ake nema tun da shi musulmi ne aw ya zakaru ko ko ya ɗauki wa'azi fatanfa'ahu zikra sai wa'azi ya amfane shi imam asim al-kufi ya karanta fatanfa'ahu zikra sauran sun karanta fatanfa'ahu zikra an gane ko yawwa to in mun ka ɗauki fatanfa'ahu sai ya zama tomi sai zamanto wato an hankalta ma mai yake da suna ana yana nan matsayin isti'inafi kenan kenan fahuwa tanfa'uhu zikra ba sani kuma fahimta ba yawwa waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a idan an ka ce fatanfa'uhu zikra an kai ma ainun nasba a qira'a ta asim jawabu tarajji ne tarajji da an ka ce la'allahu ya zakka an gane ko kenan fatan fa'ahu sai zama to jawabi ne a taraji tsammani an gane ko wasu ka ce a jawabi ne na attamanni ba taraji ba akwai bambanci tsakanin taraji da tamanni taraji abinda ana sa tsammanin zai amku tamanni kuma abinda yana da wahala can ba a rasa ba al-mafhum kenan tamanni wanda an kai wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wanda an ka abin nan an ka faɗa cewa an yi tamanni auyar zakaru an gane ko tana yiwuwa kenan ya ɗauki wa'azi na fata an fahimci ni to su kone sun karanta fatan fa'uhu zikra sun ka ce a tafi ne akan yazzakaru yazzakaru bi gare gwamma to shi kenan fatan fa'uhu gwamma sai ta zo a kan shi ba sani kuma fahimta ba to kaga dai ko ce qira'a tana dalilin da yasa aka karanta ta da wannan Allah ce amma man istaghna wanda ya wadatu an gane ko fa anta lahu tasadda kai kuma kana gitta makanka da shi an gane ko yawa imamu nafi al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zami al-madani da imamu ibn kasir al-makki sun karanta fa anta lahu tasadda tasadda sun yi musadun shadda kenan asalin shi ta tasadda ne sai an ka mai da ta'un guda ta mai da ta koma sadun sai aka ce tasadda sauran kuma sun karanta tasadda kenan ta tasadda ne aka shahimi ta on daya wanda ya wadatu kai ku karatu gitta mai sai Allah ce aka kada mu dama an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana taro ne da manyan Qurayshawa sai Abdullah ibn Maktum ya taho shi na tashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam allimni mimma allamaka Allah shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin waɗannan manyan ya kamata ya damu da su sai ran shi ya ɓaci bai ji daɗi ba an gane ko yawwa to shi yasa in kana in kan ga mutum cikin wani yanayi to shi ko bai sani ba makaho kaga da mai ido ne da tana yawa wannan lokacin zai bari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙari taro da su to Allah ya ce to mi wa ma alayka Allah ya zakka me yake akan ka cewa kenan Allah ya zakka ba zai musulunta ba shi kafiri don bai musulunta ba me akan ka tunda in ya musulunta kanshi za ta ƙari wa amma man ja aka yas'a amma wanda ya zo maka yana gaugawa wa huwa yakhsha kuma yana jin tsoron Allah fa anta anhu talaha kai ko ka shagaltu daga barin shi kenan an gane ku yawwa to ya kamata mu fahimci wannan fa anta anhu talaha imam abin nan al-bazdi rawi na ibnu kathir ya karanta fa'anta an hutalaha fa'anta an hutalaha alramma kina asali shi fa'anta an hutalaha ne sai an ka shahita wa daya shi ko fa'anta an hutalaha tatalaha ne an gane ko kenan da an ka ce fa'anta an hutalaha a qira'ata imam al-bazdi rawi na ibn kathir kenan wato tatalaha ne an ka sanya ta'u guda cikin guda ita ko qira'ata jamhur fa'anta an hutalaha kenan tatalaha ne sai an ka yi sai an ka shahita ta'un daya to kalla Allah ce mi innaha tazkira aha in ji malaman dauri shi alqur'ani tunatarwa ne can kuma cikin suratul muddathir innahu tazkira mun gane ko yawwa to wannan kenan sai mu je ka duba cikin alqira'at wa asaruha fi tafsiri wal ahkam a safha ta 674 don ka karin bayani game da wannan kuma game da suratul suratul abasa kadiba cikin har yanzu alqira'at wa asaruha fi tafsir wal ahkam a safha ta 39 sannan kuma ayat da zamu doka ta gaba ta 25 wadda akwai tujul qira'at cikin ta kadiba cikin alqira'at wa asaruha fi tafsir wal ahkam safha ta 640 mun gari ku yayi ita ba mu kai gari ta ba mu bayan zamu tashi kanta to aya ce ta 25 amma kuma bayanin ta dole sai an koma wato aya ta 17 inda Allah ce qutilal insanu an tsine ma dan adam ma akfarahu ma wannan tana da sifa guda biyu ko ka ce istifhamiya ce ni ne ya kafirtar da shi ko mina na dauke shi ya kafirta an gane ko ko ma akfarahu ma ta zamanto nan akfara ta'ajjub ne ma akfarahum yayi butulcin sa kai mamakin butulcin sa kidan domin ma af'alahu da af'il bihi suna rinjin sai ku ta'ajjub min ayi shay'in khalaqa da menene Allah ya halice shi min nutfatin khalaqahu ba tambaya da Allah yake ba don bai sa abin da halice shi da shi ba kamar tambaya ne da mi an halice shi da yake wanga kin kaho da da kuzari min nutfatin khalaqahu daga digon mali aka halice shi fa qaddarahu sannan Allah ya kaddara shi daidaita ya daidaita shi sun mastabila sannan astabila hanya ta fitowar ɗan adam ya tsara Allah ya sauƙaƙe ta an gane ko wasu malamai sun kace sun mastabila sannan hanya ta musulunci ya tsarahu Allah ya yassari masa ya sauƙaƙe masa amma dai an yi ɗaukar nan sabila hanyar shi ta fitowa a duniya dalili saboda ana zancen halitta ne sun ma'amata hu sannan Allah ya kashe shi kina kaddara mai mutuwa fa akbarahu sannan kuma Allah subhanahu ta'ala ya kaddara mai asahi cikin kabari dan ba ana nufin Allah ne da kanshi ba yin sada arab cikin kabari yan qur'ani ne kenan sai su kama kansu eh nan isnadi ne Allah ya kaddara haka kenan ana danganta shi zuwa ga yan adam sun samu mutum cikin kabari ko a danganta mutum ya kashe mutum ta fuska shi ya aikata ana danganta shi zuwa ga Allah saboda Allah shi ya kaddara ban sani ko mun fahimta ba to sun ma idan sha'a an sharahu sannan idan Allah ya so zai tayar da shi kenan idan sun yi so tayar da shi zai tayar da shi a lokacin da ya kaddara kalla Allah ya ce a aha lamma yaqdi ma amara mi yasta lam yaqdi ma amara kidan bai zartar da abinda an ka umurce shi ba wagga lamma ita ce wadda take mafi ili mudari jazma kenan fi ili mudari ili majzumun bilamma wa alamat jazmihi hasfu harfin illa Allah ce to fal yanzuri al-insanu ila ta'ami dan adam ya kalli abincinsa wannan umurni ne kallo ba wai kawai ya kalla ba a'a kallo irin na daukar wa'azi mun gane ko sai Allah ce anna sababna al-ma'a sabba mu ne muka zubo da ruwa daga sama zubowa wannan ita ce qira'a ta al-kufiyun da asim da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta anna sababna al-ma'a ko sabba mu ne muka zubo da ruwa zubawa sauran qurra kuma sun karanta inna sababna al-ma'a sabba to sai malamai suke cewa in an kai ma alhamza fatha kenan za a yi taqdirul lam an gane ko li anna sababna al-ma'a sabba kenan ya kalla dan ya an kai masa wannan umudi dan mu ne muka zubo da ruwa zubowa ba wani zubo su ba waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a shi badalul ijtimal ne an gane ko min ta'amihi ya kalli abincinsa to anna sababna al-ma'a sabba bi anna bi ma'ana anna sabba al-ma'a sababun fi ikhraj at-ta'am domin sabkar da ruwa yana daga cikin dalilin samun abinci ko kinan fa huwa mustamilun alayhi ba sai ko mun fahimta ba yawwa yawwa to sai suka ce kenan kuma akwai wanda suka sauran kurna sun karanta inna sababna alma asabba ala ibtida'i an gane ko kinan ibtida'ul kalami ne inna sababna alma asabba mu mun zubar da ruwa zubawa an gane ko ko idan to dama inda ita kanta mushkilatun bit ta'lili ce kamar tana haɗewa da cin qira'a domin mun sabkar da ruwa sabkarwa ko thumma shaqaqna al-ardha shaqqa sannan muka tsage ƙasa tsagewa fa'ambatna fiha habba muka fitar da habban tsiro ke na abin ka kwaya abin da ke da kwaya tun da ƙarshe zai zamanto ya fitar da abin nan wa inaban da kuma inab wa qadban da kuma qadban ice ko kuma wato abin da alqadim shine kamar kace abin da yake da yake matsayin ice wa zaitunan da kuma iccen zaitun wa nakhlan da kuma iccen dabino wa hada'iqa muka fitar da hada'iq nan ba hada'iq ake nufi ba usbul hada'iq tsiro wanda ke fitowa cikin lambuna gulban jam'i na aghlab na aghlab ba mafi rinjayi ba gulban shine wato mai wanda yake cikin juna mai kaushi ko mai kabri wa fakihatan da kuma fakiha ƴaƴan itace wa abban da kuma ab ba uba ake nufi ba abu shine uba bai da shadda abban shine sun kace ciyawa ko ciyawa to Allah ce mata allakum wa li an'amikum wannan abin jin daɗi ne gari ku da ku da ƴaƴanku mata allakum wa al'arukum da dabbobinku mun gane ko Allah rama bai ce wala kunna ba mata allakum ta galibi janibin dukur da rajin fa idza ja'at as-sakha idan sakha ta zo ita ce kiyama asalin kalmar daga sakha ne wato galaba kiyama za ta rinjayi kowa an gane ko to sai ce min yawma yafiru al-mar'u min akhihi can kuma cikin suratu annaji a ce fa idan ja'at tammatul kubra ko ba garan bane yau mai tazakkaru al-insanu ma sa'a to sai Allah ce yau mai firru al-mar'u min akhi mutun zai gudu tare da mutun zai gudu ya bar dan uwansa wa ummihi ya bar mahaifiyarsa wa abihi da babansa wa sahibatihi ya gudu ya bar matarsa wa banihi da ƴaƴansa Allah ce li kulli imri'in kowanne daga cikin su mutun minhum a wannan rana yawma idin a wannan yini sha'anun yana da sha'ani yuhunihi wanda zai wata da shi kowa shi na da ta kare ta kare shi ne aka cewa nafsi nafsi mun gani ko eh kowa ta kare ta shi shi son shiga makoma ta to wannan ayar da Allah subhanahu wataala yace idan kiyama ta tsayu fala an saba bainahu babu dangantaka tsakanin su to kuma ya ce yau mai firul mu'min akhi ga ya sai kuma kiyama ake zanci to nan da yace fala an saba bainahu bayan rufin babu dangantaka ba a ayar rufin dangantaka ba ta da amfani don mu gani to mun zo ƙarshen taujihin da za mu yi a cikin suratu abasa yanzu sai mu je cikin suratu takwir suratu takwir ita za mu dubi wuraren da akwai abin nan to bari mu ɗauka tun da aya ce ta shidda amma dole sai mun koma ta farko Allah ce idan shamsu kuwirat lokacin da rana aka bice haskenta an gane ko haskenta ya tafi wa idan nujumun kadarat su kuma tauraru in kadarat wato sun ka shiga cikin juna sun ka gurɓace asalin gurɓata kenan kama abu ya cakuli da wani sun ka cakuli asalin shi daga kadara ne sai an ka ɗauko alifin domin an ka ce in kadara kamar talaka in talaka wa idal jibalu suyirat su kuma duwatsu lokacin da an ka tafiyar da su tar wa idal isharu lokacin da raƙumma masu ciki wanda ya kai wata goma su ne al isharu daga ashra ne an gane ko an gane ko uftilat an ka gudu an ka bar su laraba sun san abin da an raƙuma mai wata goma tana da daraja wajen su to amma nan shi yasa an ka buga musu misali da ita kamar yanzu na a ce maka an ka bar motoci masu tsada bibi to bibi katta sun ka buga da gudu wa idal wuhushu lokacin da su kuma wuhush dabbobin daji hushirat aka tara su wa idal biharu lokacin da su kuma tekuna sujjirat an gane ko yawa nan muna da wato karatu guda biyu idan muka duba imamu ibn kathir al-makki da kuma imamu abu amr ibn al-ala al-basri da imamu yaqub al-hadrami al-basri sun zami basri yani sun karanta wato sujirat to shi ko sujirat shi sujirat da gina daga sajara yasjuru ne shi ko sujirat daga sajara yusajjiru tasjiran to sujirat ma'ana sun kaci kadarwa sun kai ambaliya wasu ka ce sujjirat sun ka kone sun ka kama da wuta to ya za a yi a ce tekuna sun cika saboda in duniya ta harge ce kenan ruwan dubni za su yi za su koma su tattare wuri guda hatta da ruwan da ke tsatsage duniya kenan kaga lamari ya ɓaci ko kuma bayan sujjirat shi ma taruwarsu ba matsala ba ne kuma sannan konewarsu ba matsala ba ne saboda amfanin ɗan adam da an kalice su to yanzu kuma an kai da ɗan adam ba zai rayuwa ba sannan kuma ko yanzu muna gani wuta tana tasowa cikin teku a can karkashin karkashin karkashin teku akwai wuta a shi shi yasa wani lokacin take tasowa daga daga daga ruwa wani lokaci ta taso daga mi daga duwatsu volcan Allah ya saka ka in ta gajina ta ta ka hitowa to da haka dai sujjira ta yana ga karfafa anat amma duka da sujjirat da sujjirat duka yana iya ɗaukar cika yana iya ɗaukar kamawa da wuta wa idan tana yawa ba ƙur'ani amfani su ne saboda sai an tara su sannan a kunna musu wuta wa idan nufusu lokacin da an nufusu rayuka zuwijat alaran ba ba an ka karba musu armi ba nan zuwijat an ka tattara su da irinsu yan giya a bai da su tare da yan giya an gane ku yawwa ko ko lokacin da rayuka zuwije ta aka hada su da jiki an gane ko tun da da jiki ya rabu da mi da rai Allah ce ushurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu yabnuna azwajuhum ba matan su akan biwa dan matan wani ita ba yan wata bace ire-iren su ake nufi wa idal mau'udatu lokacin da al mau'udatu alarma nan mau'udatu da yawan mutane nan wanga wuri bannata suka yi mau'udatu na suka cewa mau'udatu na babu nunin wannan wuri kwata-kwata babu kuma ta kira a duniya wadda adda mau'udatu in dai kira ta ta ƙur'ani mau'udatu mau'udatu daga wa'adana da alhamza ba wancan wa'adana alkawari ba wa'ada da alhamza ya idi shine ya turbuɗe mutum da ranshi to ismul fa'ilu alwa'idu ismul maf'ul almau'udu sai an ka ce mace almau'udatu lokacin da yarinya wadda an ka turbuɗe da ranta ita ce al-mau'udatu su'ilat Allah zai tambaye ta me yasa an kai zancen mace saboda larabawa can da sun kasance galibi suna kashe ƴaƴa mata ne ba maza ba duk da yake suna kisan maza in ka diba cikin at-tahrir wa tanwir wa jan abin nan waka zalika zayyana li kathirin min al-mushrikin qatl auladihim shurakaahum ya kawo bayani irin asbabukin da suke sa larabawa suna kashe ƴaƴansu to galibi suna kashe mata ne shi yasa Allah ya ce wa idza bushira ahaduhum bima daraba lir-rahmani masalan ظل وجهه مسودا وهو كظيم أتكن زخرف أتكن نحل كما يتشوى إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم أبن يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب to ita wannan yarinyar za a tambaye ta bi ayi zambin qutilat wa ilayhim mitai kaga nan marwakon a ce an tambayi wanda ya aike sai an ka tambayi wanda an kai ma saboda a nuna maka zarunci yayi yawa kamar yaro zaka bashi kashi babu gaida babu dalili sai a ce kai ni kai mai sai Allah ce mi wa idha suhufu takardu waɗanda za a bayani kansu nushirat an ka bubbude su cat qira'ata wato abin nan ibnu kathir al-makki da kuma abu amr ibn al-ala al-basri da kuma hamza da kisa'i da khalaf waɗanda kufiyu ne sun karanta nushirat wa idha suhufu nushirat lokacin da littafai an ka bubbude su nushirat kuma an ka bude su ina fata ana fahimta ta kenan wancan nushirat daga nashara yanshuru ne nashara shi ko nushirat daga nashara yunashiru tanshiran mun gane ko yawwa to sai suke cewa inda an ka kawo qira'at wa idhal biharu sujirat da kuma wa idhal biharu sujirat tunda qira'ata ibnu kasir da abu amr da rauh sujirat sai sun kace an yi mata taujihi da an-nadhir inda Allah ya ce wal bahru al-masjur kaga al-masjur daga sajara yasjur ni ismu maf'ul ne to shi ko idha suhuf nushirat da nushirat kamar da muka kawo shi kenan ko wace qira'a sai an kai mata taujihi da an-nadhir an gane ko ita qira'a nushirat inda Allah subhanahu wataala ce fi raqqin manshur kaga manshur ismu maf'ul ne na shara yanshur ita ko qira'a nushirat an gane ko inda Allah subhanahu wataala ce bal yuridu kullu imrin minhum an yu'ta suhufan munashshara duk ƙura sun ittifaki na munashara kaga daga nashara yunashiru tanshiran ismul fa'il munashir ismul maf'ul munashar sai Allah ce wa idha sama'u kushitat lokacin da sama an ka kikkice ta wa idhal jahimu ita ko lokacin da jahannama an ramma su'irat an gane ko imam nafi' al-madani da imam abu ja'far al-madani sun gami al-madaniyan da abdullahi bin zakwan rawi da abdullahi bin amir da ruwais wanda rawi ne na yaqub ko da hafs wanda rawi ne na asim su sun ka karanta su'irat daga sa'ara yusairu tas'iran shine an hasa an hura akwai sa'ara shine ya sanya ba abu kuɗi ko kaya to ba shi ake magana ba nan dan tsaya ba bazan can farashin kaya na akai ba sai dai hisabin farashi in kai ci amana Allah kai wani mutum sauran sun karanta wa idal jahimu su'irat an gane ko sai an karanta su'irat daga sa'ara ne an gane ko to sai malaman da suke tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an da suka zo daidai wannan ayar sun kace wato ita qira'a ta su'irat an gane ko wanda ta zo da tashdidi an yi mata tawjihi da abin da ya zo a cikin wato suratu al'isra inda Allah ce kulla ma khabat ta ce mi zidnahum sa'ira kaga zidnahum a ziyada ta dullu alal kasra tana nuna ai za a ƙara to tun da za a ƙara kinan ya zan su'irat tashdidi kenan shi ko wancan qira'a ta takhfifi wa idal jahim su'irat inda Allah ce wa kafa bi jahannama sa'ira jahannama ta isa ta zamanto wato sa'irin wuta wadda an ka hasa wadda za a kura kafirai da ita Allah kai mu tsari an gane ko to duk wannan sai Allah ce wa idan jannatu uzlifat lokacin da aljanna anka kusanto da ita to kinan kiyama ta tabbata alimat nafsun ma ahdarat rai ta san abin da ta yi ta halarto da shi an gari ko abin da ka kawo ka sani inna alkhairi inna sharri can cikin suratul infitar suratul infitar yace alimat nafsun ma qaddamat wa akharat tunan sai Allah ce fala uqsimu bil khunnas ina rantsuwa da al khunnas sune taurari masu koyewa daga khanasa ya khulufun shine abin da ke koyuwa an gane ko al jawari masu gudu an gane ko al jawari masu gudu su taurarin nan al kunnas asalin kanasa shine kamar shara an gane ko shine kunnas amma da malamai suke cewa kamar abin da ake nufi da su irin tafiyar da suke yi suna tafiya ne kamar suna tafiya irin ta shara saboda suna barin wani saura wani abu tare da su bayansu an gane ko wallahi idan as'as da dare idan as'asa idan ya bada baya ko ko idan as'asa idan ya juyo ya fuskanto wanga mushtarak ne yana bada ma'ana biyu babu da shi Allah yana irin tsawa da dare lokacin da zai fuskanto wa dan aya ce kuma Allah zai yi zai rantsuwa da dare lokacin da zai yi sai ba da baya tunda ya ce ni wallaili iz adbar ko iza adbar a sabanin qira'at ko ba ka da mari kiran wannan babu wani matsala lokacin da ya fuskanto kuma shi ma Allah yana iya rantsuwa da shi saboda aya ce was-subhi mutum da ya ce wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhu an-nahara fa idahum muzlimun kaga aya ce lokacin da dare yake fuskantowa was-subhi idza tanaffas Allah yana rantsuwa da abin nan sahiya idza tanaffasa idan ta yi lumfashi ma'ana idan ta bullo kenan ta fara bayyana innahu laqawlu rasulin karim to gashi nan rantsuwan da Allah ya alqur'ani zance ne na manzo mai girma waɗansu malamai sun ce aljawari ba su ne alkhunnas ba aljawari daban su ne wani nau'i na taurari innahu laqawlu rasulin karim shi alqur'ani magana ce ta manzo karimin mai daraja a to na abin tambaya an ramma alqur'ani magana Allah ce ko magana jibril ce magana Allah ce amma da anka ce rasulin ana nufin jibrilu shine zo da wannan magana din shi yasa ba anka ce rasul dan a nuna maka ya an ce maka mutum ya zo da sako ba shi ke nuna magana ta fita ba zi quwwatin shi wannan ma'abucin karfi ne inda zil arshi a wajen Allah mai arshi makin an gane ko wato al arshi mai karfi kenan ko kuma zil arshi inda zil arshi a wajen Allah makin shi jibrilu mai karfi ne ko kuma mai babban matsayi ne daga makana ne mutsa'in wanda ake ma da'a samma a can daga ce summa amin kuma amintaccen Allah ne shi yasa malamai suke cewa alqur'ani wato nazala bihi aminu sama ila aminil ard fil balad al amin amintaccen sama jibrilu shi yazo da alqur'ani ila aminil ard zuwa ga amintaccen ƙasa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke ƙasa fil baladil amin a cikin gari wanda ke amintacce komai na Qur'ani akwai amana cikin shi sai Allah ce mi wa ma sahibukum bi majnun sahibukum ma abucin ku annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba mi bi majnun ko ba ka dan bane yawa kuma can cikin najmi yace ma dalla sahibukum wa ma gawa wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga jibrilu an gane ko bil ufuqil mubin a sarari na sama wanda yake bayyananne bai taba ganin shi a halittar da Allah ya shi ba sai su biyu an gane ko shigan shi da halittar da Allah shi ya bayyana gare shi sai ce wa ma huwa alal ghaibi bi dhanin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba game da gaibi bi dhanin mai rowa shine dhanna ya dhannu kenan amma imamu ibnu kasir al-makki da imamu abu amr ibn al-ala al-basri da imamu al-kisai al-kufi da imamu ruwais wanda rawi ne na yaqub sun karanta bi zanin za za ala ramma da za'un zodi kenan wa ma huwa ala ghaibi bi zanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba game da gaibi mu wato bi zanni bi muttaham wanda za a tuhuma ba zai yi ƙarya ba ya ce Allah ya ce Allah bai ce ba bi zanni kuma bai kasance mai rewa ba ba a rewa ilimi an gane ko yayi ilimin addini ba a ruwa shi ya da shi ake yi saboda al'umma ta cikin bala'i وما هو بقول الشيطان الرجيم كما شيء القرآن با مغانا الشيطان يبتش وانده كي رجيم جففه دقى رحمة الله كوكو رجيم فائل النبي معنى المفعول جففه كوكو فائل النبي معنى الفائل راجم بالقوايت ينجيهم متانيد حلقة الله كمون استجي فأين تذهبون الله تي إنا نذا كجي أنا كيرم كوكونا قدو أنا كتي إن هو إلا ذكر للعالمين تي القرآن با كومي بني إلا غرغديني للعالمين غتالكي لمن شاء منكم أن يستقيم أن يستقيم وان دستون شديدتا هديدتا in ka ga dama ka bi Allah to kuma ka ga dama ka ce ba ka bi dai gare ka ta kari ba ka dai hana kanka mutuwa kuma ba ka hana Allah shi ma hisabi wa ma tasha'una ba za ku so ba illa an yasha Allah sai Allah ya so rabbul alamin ubangijin talikai wannan shi ya kawo mu karshen bayani game da suratu wato at-takwir sura ta gaba da za mu tashi akan ta wato ita ce wato abin nan suratul infitar ko yawwa to aya ta bakwai akwai taujihi amma za mu koma kafin mu je wannan cikin alqira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam in kana son ka ga taujihi na ayoyin waɗannan wajen fala uqsimu bil khunnas al jawari al khunnas kadiba cikin alqira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam صفحة 732 sannan kadiba صفحة 361 da safa ta 389 da tara da safa ta 647 tun daga can har zuwa ƙarshen sura sai ka ga bayanai suratul infitar aya ta bakwai amma sai mun koma baya idan sama'un fatarat lokacin da sama ta kekkece ta caccage ta tarwace wa idan kawakibun tasarat su ko taurari in tasarat sun ka ya yadu nasara shine an yada in kasatu da kansu sun ka tuttuki an gane ko wa idal biharu fujjirat lokacin da wato tauraru albiharu tekuna fujjirat an ka faffashe su daga fajjara na daga an ka samu bam an ka ci mishi wato infijar an gane ko yawwa da an ce infajara ai abu ya mi ya fashi fanfajarat min husnata ashrata aina infajarat qumbula wa idal qubur lokacin da kaburbura bu'sirat an ka tolike su Allah ce alimat nafsun ba qaddamat wa akhirat kowace ne ta sa abin da ta gabatar na alkhairi da kuma abin da ta jinkirta na sharri an gane ko abin da kai da abin da ka bari ko ko ma qaddamat abin da ta gabatar na alkhairi da na sharri wa ma wa akhirat da abin da ta jinkirta ba ta aikata ba na alkhairi da na sharri ya ayyuhal insan ya kai dan adam ma gharraka miyar ruɗe ka bi rabbikal karim da ubangijinka wanda yake mai daraja mai mutunci mai daraja allazi khalaqaka shine wanda ya halicce ka fasawwaka sannan Allah kuma ya daidaita ka ko fa'adalak an gane ko ya daidaita halittarka an gane ko shine fa'adalak adala kenan wannan wato abin nan ya daidaita domin adala kama a ce asalin al'adulu shine ne daidaitawa at-taswiya sun mallabi na kafaru bi rabbihim ya adilun mun gane ko a ɗaya daga cikin maganganu tafsiri da an ka faɗa to idan muka duba imamu asim al-kufi da imamu hamza al-kufi da imamu kisa'i al-kufi sun karanta fa'adalak sauran kuma sun karanta fa'adalak Allah subhanahu wa ta'ala daidaita ka daga addala yu'addilu ta'dilan ya kyautata surarka ya kyautata jikinka ya kyautata halittarka sai kan daidaita ga sana addala ka daidaita ka Allah ce to fi ayi suratin ma sha rakkaba a cikin surar da Allah ya so rakkaba kai hada ka ko kalla bal tukadibuna bid-dini Allah ce kalla a aha bal kalla a aha bal to shi kuma mi shi ma ya zama to a aha tukadibuna bid-dini kuna ƙaryatawa da addini shine wato kiyama sakamako kenan ko ku tukadzibuna bi yawmid din kuna karyata ranar sakamako duk sun karyata da waɗannan duk wanda ya karyata sakamakon kiyama ai ya karyata kiyama wanda ya karyata kiyama kuma ya karyata sakamakon munta haka ne ko imamu abu ja'far al-madani suna karanta bal yukadzibuna bid din an gane ko yawwa sai malamai suke cewa wato in an ce yukadzibuna an yi uslubi na mi uslubul ghaib yawwa to sai da manto saboda an ce alimat nafsun da an ka ce nafsun ko wace rai ta sani ko ba karan bane duk da kina an nafsu na kira ce fi siyaqal isbat la tufidul umum amma siyaqi nan mutane ko wace rai an gane ko to dan haka dai kenan bal yukadzibuna bid-din abin nan kenan damirin ya koma zuwa ga waccan nafsu da an ka kawo suna karyatawa kaga sai da mutu uslubul ghaiba shi ko bal tukadzibuna bid-din domin an ce ya ayyuhal insan ana magana ne da dan adam wa ya halice shi kaga Allah ya halice shi to nan bal tukadzibuna ku jinsin dan adam antum tukadzibuna bid-din kuna karyatawa da sakamako wa inna alaikum lahafizin akwai kuma lalle tabbata akan ku masu tsaro kiraman katibi na ko kiraman masu daraja ne katibi da masu rubutawa ya alamuna ma taf'aluna suna sanin abin da kunka aikata ma ismul mawsul ce tufidul umum duk abin da kunka aikata suna da sanin shi to sai dai abin da a cikin zuciya babu wanda ya san shi kina Allah zai iya sanar da su an gane ko to anan akwai abu guda da ya kamata mu gane shine cewa da an ka ce akwai mala'iku shi mala'iki ne a tare da mutum wasu malamai suna cewa mala'iki biyu a tare da mutum da raqibu da atibu shine raqibu shi ga rubuta sharri atibu shi ga rubuta alkhairi an gane ko wannan mutum yana buƙatar ni abin nan shi da Allah ce ma ya lafi min qaulin illa ladayhi raqibun atid ai shi atidun sifa ne raqibun mai tsaro atidun wanda yake na halarci qur'ani zancen mala'iki guda na yi muna gane ko yawwa to sai Allah ce innal abrara lafi na'im lalle masu ba da'a an gane ko suna cikin ni'ima kinan suna cikin wurin ni'ima wa innal fujjara lafi jahim su ko fujjar fajirai suna cikin jahim wutar jahannama nan sai ka gane illa da ta sa an ka kawo sunan innal abrara lafi na'im limaza li birrihim وإن الفجار لفي جهيم لماذا؟ لي فجار سأتي من فجور لفجورهم يوا سألتي يصلون هذا سجيت يوم الدين رانا ساكمكو وما هم عن هذا غائبين سوبس كسن شبا زاسو فكوغا وتاسي أنكاوسو أنكاداسو وما أدراك ما يوم الدين ويسر لك أبن أكيد في درانا ساكمكو ثم ما أدراك ما يوم الدين سنن ويسر لك أبن كيكرا رانا ساكمكو Allah ce yau la tamliku nafsun li nafsin shay'a ranar da wata rai ba ta yi mare amfanin wani abu shay'an na kira ce fi siyatin nafi tufidul umum da wannan dai sai suka ce to ai babu ceto tunda Allah ce yau la tamliku nafsun li nafsin shay'a a'a ba haka ake nufi ba ba ta amfanar da ita sai amfanin da Allah ya ce a yi man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi wa la yashfa'una illa liman irtada wal ladina amanu wa tabi'atuhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatahum in baka gane qur'ani ba wal amru yawma idhin lillah al'amari a wannan rana shina ga hannun Allah a to ranar da baki amma al'amari shina ga hannun wa a to yanka haka saboda ran nan na duk wanda an kaba dan wani mulkin na duniya da wata wani abin ga jagoranci na duniya to duk Allah ya amshe yanzu a jira sai limanil mulkul yau kowa sai shi shiru kuma ga bane yawwa bayanin da ya shafi wannan sura kadiba cin alqira'at wa asaruha fi tafsir wal ahkam صفحة تقري شدة دا أربعين دا ترى دا صفحة تقري تقوس دا تمانين دا بكوي دا صفحة تقري شدة دا ستين انغاريكو يوا والله تعالى أعلم سورة ودى ذا مشتقى تقبا إتتي واتو سورة المطففين انغاريكو تو سورة المطففين إتا عند توجيه القراءات يجي أتكنت آية تا ashirin da hudu amma za mu kuma aya ta ashirin da biyu inda Allah ce innal abrara lafi na'im kadiba cikin alqira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam safha ta 652 da ta 200 da 50 da ta 608 kaga bayanai innal abrara Allah ce lalle tabbas masu da'a lafi na'im suna cikin ni'ima ko can da anka ce innal abrara lafi na'im cikin suratul infitar sai aka ce wa innal fujjara lafi jahim dan kuwa an ka ce innal abrara lafi na'im sai aka ce ni alal ara'iki suna kan gadaddajin su yanzuruna suna kallon juna ta'rifu fi wujuhihim ko ta'rifu kana ganewa an gane ko yawwa qira'ata abu ja'far al-madani da yaqub al-hadrami al-basri sun karanta tu'rafu ana ganewa fi wujuhihim sai a ce nadratun na'im sai da mutu na'ibul fa'il ne ana ganewa a cikin huskokinsu nudratun na'im haske na ni'ima ka san konan duniya in mutum ya ce koshi ya shi na cikin wadata to za ka iske fa jiki ne ma walƙiya shi ke yi kana gani kai cewa kai wani shi na cikin ni'ima ko ba ganin bane in an ce ta'arifu kuma kana ganewa fi wujuhim a cikin huskokinsu nadratan na'im nadra sai da mutum maf'ul bihi na alama ta ni'ima haske mallam misba abin nan shine nadra hasken ni'ima Allah ya saya mu daga cikin su yusqauna ana shayar da su min rahiqin daga giya maktum wadda an ruhita ka san abu an ka bar shi bude sai a ce akwai matsala ko ba karmari yawwa maktum sai Allah ce mi khitamuhu misk khitamuhu karshen shi misk kamshi ne irin na turare in an ka sha giya aljanna abinda karshen ta kamshin turare ta kai turare irin kuma wanda an na aljanna an gane ko a imamul kisa'i wanda shi ne rawi na kufa ya karanta khatimuhu misk khatim kuma shi ne ni abinda an ka ruhe shi kenan miskun abuna mai kamshi irin na turare sai zaman to ko turaren na iccin turare na wanda an da aljanna wanda za a sa sai a liki aljanna babu inda ta kawari mu ko tanan ta duniya ma in da afirka na rasa kuɗi maciyaci sai ta inda aka yi burkutu hatsi an ci masu sai a dan dan mai a zuba mai ga dan kofi shi sha shi maye wani lokacin ma wanda ta ce mata ya kwana uku a hisanta ta yi wari kuma a sha Allah kai mana tsari Allah ce to khitamuhu ko khatimuhu ko khitamuhu karshen in an sha khatimuhu abinda an karo ita da shi miskun wato yana kamshin turare irin na aljanna wa fi zalika Allah ce cikin wannan falyatanafasil mutanafisuna masu rigangantu masu tsirar rediya su yi rigangantu kai ne aljanna ba duniya ba ita kadai wa mizajuhu kuma abinda an ka hada wannan giya ta aljanna min tasnim da tasnim ne wani nau'i na abu da ake ce ba tasnim eh Allah kai mu sha tasniyu din nan duniyar nan ma ban san- ban san wani ice da aka ce ba ta shi tasniyu ba sai ce ainan wata idaniyar ruwa ce ya sharabu bi hal muqarrabuna waɗanda suke kusa da Allah an ka kusantar da su su za su sha daga gare ta Allah ce to innal ladina ajramu lalle waɗanda suke mujrimai sun kai ta'addanci a duniya masu laifi kanu sun kasance min alladina amanu yazhaquna suna dariya ga masu imani da an ga kawo ce sai ayi dariya wa idza marru bihim idan masu imani suka shuɗe da su yataghamazuna sai su yi alghamz shine wato kibci da ido dan kyawa ko ko ko yataghamazuna su dan eh, kyawace su da hannu ce lasu wa idan qalabu idan suka juya su kafirai ila ahlihim zuwa ga iyalinsu in qalabu za su koma fakihina an gane ko imam hafs wanda abin da rawi ne na asim al-kufi an gane ko da kuma imam eh, abu ja'far al-madani mun gane ko sun karanta fakihina kenan da rawi guda da ƙari'i guda sun karanta idan su koma zuwa ga iyalin su kowa fakihina fakihina fakih eh, ala wazni fa'il kamar sifati mushabbiha ma'ana suna masu jin daɗi sauran sun karanta fakihina suna masu jin daɗi ko ko suna masu cin 'ya'yan itace ya an ce fakihina wa idza ra'awhum in sun kaga masu imani qalu inna haula ila dhallun sai a ce fatattu ga su ga fatattun ga nan Allah ce to wa ma ursilu alaihim hafizina ba mu tura su ba su kafirai ga masu imani su zamanto masu tsaro Allah ce to ranar da za ta canza gan waye juye da mujiya fal yawmal ladina amanu minal kuffari yadhakuna ranar da kafirai za su yi dariya ko ba haka nan bane alal ara'iki yanzuruna alal ara'iki suna saman gadar daji yanzuruna suna kallon kafirai suna shan azaba Allah ce hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'aluna shin an sakan kama kafirai da abin da sun ka aikata ai tabbata an sakan ka musu dan ba tambaya na akai ba an gane ko yawwa Allahumma amin wannan shine kenan to sura ta gaba wadda zamu dauka shine wasu suka ce an ce sawab shine lada a'a sawab daga saba yasubuna abin da ya dawo in alkhairi ne saba yasubu alkhairi ya dawo ba in sharri ne saba yasubu sharri ya dawo ba gashi ne ce hal suwibal kuffaru bai ce almu'minu da ba aya ta gaba wadda za mu tashi a kanta wadda akwai taujihul qira'at ita ce aya ta goma sha biyu a cikin suratu al-inshiqaq amma ba za mu iya bayanin ta ba dole sai mun koma baya Allah subhanahu wata'ala ce idan sama idan sama'un shaqqat lokacin da sama ta tsatsagi wa adinat li rabbiha ta karba ma ubangijinta azina kenan shine ta saurara daga uzununa ta karba lirabbiha ga umarnin ubangijinta wa hukat ta cancanci kuma haka wa idal ardu muddat ita ko kasa aka shimfida ta ko aka yalwata ta wa alqat ma fiha ta fitar da abin da ke cikin ta wa takhallat ta huda ta wofin ta uhai wa adinat li rabbiha sannan kuma ta karbama ta saurari umarnin ubangijinta wa hukat kuma ta cancanci haka to sai kai hattara can idza sama'u shaqqat wa adinat li rabbiha wa hukat wa idal ardu muddat to in ka ce wa idan adam mutum sai ka ce wa alkat ma fiya wa takhallat kuma wa adinat li rabbiha wa huqqat sannan ka ce ya ayyuhal insan ya ayyuhal insanu ya kai dan adam innaka kadihun kai mai wahala ne ila rabbika zuwa ga ubangijinka kada hankana wahala fa mulaqihi wasu malamai suka ce fa mulaqihi zamiri shi na koma ne zuwa ga Allah zaka hadu da rabbika ko ko fa mulaqihi zaka hadu da aikin da kai duk dai zaka hadu da su fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi wanda an ka bashi littafin shi hannunsa na dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira za a yi mishi hisabi ne mai sauki wa yanqalibu ila ahlihi masrura zai kuma zuwa ga iyalansa yana mai farin ciki jarabawa ko nan duniya kaga mutum ya kai mu baban shi takarda in dai ba ya san baba ne bai san abin da ake ciki ba saboda wani shi ya kai mu baba ne takarda saboda ya san ko ya ba abin da zai gane ba kuma sanan shi da ne karshe shi ce baba ban taba kokari irin na bana ba shi ko bai kokarin komi ba to ya san tsoho bai gane ba amma da kaga mutum na fatan a ga takarda ta yi ko a san aikin da ya aikata to mai kyau na shi yasa Allah ya ce wa fa amma man uti kitabu bi ni fa yaqulu ha umqra'u kitabiya Allah ya ce to wa amma man dama eh, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ko yan qalbi al-ali yusra wa amma man uti kitabahu wara a zahri wanda an ka bashi littafin shi ta bayan bayan shi a to ai kafirai an ce ta ta hagu za a basu sai an bankara hannun na hagu sannan a bashi littafin wara a bari Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace dama a nan duniya da Allah ya musu umurni an gane ko wala ma ja'ahum kitabun min indillahi wala ma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim shi ko Allah shi ma ranar tashin kiyama wara'a zuhurihim aljaza'u min jinsil amal Allah kai mu tsari to fa amma dama amma ita harfu tafsiri ta kira an rarraba tsakanin masu imani da kafirai anan fa sawfa yad'u subura zai kira halaka Allah mai rabu fasar wannan fa sawfa yad'u subura a alqur'anin cewa amma in ya kira halaka Allah zai ji a ce da shi na kada wal yawma suburan wahidan wa du'u suburan kaseera sai Allah sami wa yasla sa'ira zai shiga wuta shine wa yasla sa'ira an gane ko to amma imamu nafi' al-madani da imamu ibnu kasir al-makki da ibnu amir ad-dimashqi da imamu al-kisai sun karanta wa yusalla za a tsungula shi yasla kuma zai shiga an gane ko sa'iran wuta Allah ce innahu kana fi ahlihi masrura ya kasance a cikin iyalin shi yana jin daɗi innahu dhanna an lan yahur shi yayi da tun ba za a sake dawo da shi ba mutane mu suka ce innahu dhanna an lan yahura in babu yahura na innahu dhanna an lan yahur saboda babu alif amma mutane mu ba su yin magana sai kaje mutuna cewa innahu wai shi saboda yaji an ce wai wa yasla sa'ida ko wa yusalla sa'ida sai ce innahu dhanna an lan innahu kana fi ahlihi masrura kuma sai ce innahu dhanna an lan yahura ba ga maka kan gyara karatunka da alqur'ani dan uwana innahu dhanna an lan yahur saboda mi saboda ra'un din ba ta da alif ba sai ko muna fahimta ba idan muka duba cikin littafin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an suke cewa qira'ata nafi' da ibnu kathir da ibnu amir da kisa'i wa yusalla kaga za a tsungula shi kinan mabniyun mi mabniyun lil maf'ul ina fata an fahimce ni mabniyun lil maf'ul yusalla za a tsungula shi kinan akwai wanda za a kadawa akwai inda Allah subhanahu wataala ce khuduhu faghullu thumma aljahima sallu ka ji wadanda za su kada shi cikin jahannama ku kada shi cikin jahannama za su kada shi da umarnin Allah daga salla yusalli tasliyatan ita ko qira'a wa yasla sa'ira an gane ko shine alladhi yasla an-nar al-kubra wanda zai konu ko zai shiga wuta wanda take mai girma kaga yasla an-nar al-kubra ce sai Allah ce mi bala inna rabbahu kana bihi basira ubangijin shi ya kasance mai ganin shi ko ko inna rabbahu kana bihi basira ubangijin shi ya kasance mai masani game da abin da ke aikatawa daga basira ne fala uqsimu bi shafaq Allah ce ina rantsuwa da shafaqi shine jajajaja bayan rana ta fadi kafin duhu ya shigo shi ake kira shafaqi da ya koyu lokacin sallar isha yayi ba sai na'ura ta zo ta ce muku kiririnin ba wai mutane sai a ce wai wai wai sallah ta gaba da lokacin da za a yi sallah waɗanda abubuwan suna taimakawa ne ba ba a dogara gare su ga ja shafaci shafaki shafaci a ce za a yi sha aikace wai mu jira sai saboda ta ba mu izini zamanin annabawa saboda a akwai da an ka aiki da ita wallaili wa ma wasaka da dare da abin da ya tattaro da ba dare ya tattare da abubuwa wal qamar da wata ko idan tasaka kenan lokacin da ya daidaita in tasaka na sai an ka ce ittasaka daga wuski da Allah ce mi la tarkabunna tabaqan an tabaq muna gane ko yawa la tarkabunna tabaqan an tabaq imam ibn kathir al-makki da hamza da kisa'i da khalaf wadanda kufiyuna ne sun karanta la tarkabanna an gane ko kenan sai da mutu ana rahim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da an kace tarkabu tarkabu sai an kace tarkabanna kenan nunu tawkiri ta ta shiga cikin shi mubasharatan sai an ka mai fatha ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam da ka hau tabakan an tabak hali zuwa hali ko ko tarka banna wanda suka ci abin da kiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai hau sama lokacin da an kai Isra'i da Mi'raji da shi kenan zai hau mataki mataki in an ce la tarka bunna to na ana magana da dan adam la tarka bunanna sai an ka ce la tarka bunna saboda mi saboda la tarka bunanna nunun uku sun ka hadu da nunul fi'il da nunul abin tawkid istaqila sai an ka shahi nunun guda an gane ko li kasrati tawalil amsal to yanzu da an ka zo ita ko nunu tawkid tana da shadda kenan sukuni aga guda shi ko la tarkabun kaga wawun kenan sai an kaga a'a to ai ya kamata iltaka sakin sai an ka shahe wawun sai zan la tarkabunna kaji da abin da faɗa maka malaman nahu sun kace kenan shi wannan fi'ili a waga qira'a la tarkabunna in an yi baba'un dhamma kenan fi'ili ne mu'rab za ku hau wasu malamai suka ce wannan kira ita ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi la tarkabunna ya ayyuhan nabiyyu girma ma bace an ka bashi gamiri na jama'a wasu suka ce a'a la tarkabunna ku mutane za ku tashi daga hali zuwa hali kaga kana yaro ka tashi ka girma haka zan tsoho ko ba ka bane an gane ko Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba ko ba ka bane wasu kuma sun karanta min dha'fin wasu sai sun ka ce a'a wai wanda aya tana nuna za a tai sama da tarkaban na da tarkabun na tabakan na wai dan adam zai tashi daga ƙasa ce zuwa sama a wannan hayaniya ce babu aya da tace ana zuwa sama Allah ya ce wa hafizna ha min kulli shaytanir rajim wani kuma da an kace mai ba a zuwa sama sai ce a America an kace sun zo wata duk da yake magana ce wanda malamai sun yi sabani kanta kuma mun ce shantiti ya rubuta shi dai bai dabar cewa sun zo sama sun zo cikin wata shi wani ko da an kace mai ai America ta ce cikin wata sai ce kai yace ai mun riga America zuwa cikin wata mun riga America zuwa sama an ce ina hujjar kacce Allah ce ilaihi sa'adul kalimu tayyib to nan ana zancen aikin mutum ne yake tashi sama ba shi ba amma shi kaga yayi tawiji to da muka zo cikin littafin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an suke cewa wato abin nan qira'ata la tarkabunna tabaqan an tabaq sun kace to ita za a yi tawjihin ta da siyaki don mi don Allah ya ce fa malahum la yu'minun ko ba ka dan bane kaga bai ce la tarkabanna ya kamata sai ce fama la lahu sai aka ce fama lahum la yu'minuna tunda an ce la tarkabunna jama'a ce ake magana kansu ya same su ba su imani wa idza quri alaihimul qur'anu la yasjudun in kuma an karanta musu qur'ani ba sa yin sujada tar balil ladina kafaru yukadzibun Allah ce kafirai suna ƙaryatawa wallahu a'lam bima yu'un Allah shine an mafi sani bima yu'una da abinda zukatansu sun taskanci an gane ko kadiba cikin القراءات واثرها في التفسير والاحكام game da wannan sura صفحه ta 851 da صفحه ta 451 na barka lahiya sura wadda zamu je akan ta ta gaba wadda akwai tawjihul qira'at a cikin ta ita suratul buruj ita ce inda Allah subhanahu wata'ala yace wato inna batsha rabbika lashadid kamun ubangijinka lalle mai tsanani na ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innahu huwa yubdi'u Allah shi ne yake kaga halitta kenan yubdi'ul khalqa wai wa'idu kuma yake sake mayar da ita wa huwa al-ghafurul wadud Allah shi ne mai gafara kuma al-wadud wanda yake son bayinsa ko kuma al-wadud wanda bayinsa yake sawa bayinsa yake sawa bayinsa kaunarsa zul arshi Allah shi ne ma'abucin al-arshi al-majid al-rahma mai girma zul arshi al-majid Allah shi ne mai al-arshi mai girma to idan muka duba kira'a ta hamza da kisa'i da khalaf sun karanta zul arshil majidi sun yi madalon kasra kina Allah ne amma abucin al arshi al majidi al arshi mai girma kina sai mun to sifa ce al majidi sifa ce ta mi ta al arshi tun al arshi da kasra shi ko zul arshi al majidu to zul arshi Allah shine amma abucin al arshi al majidu kuma Allah shine amma daraja to duk da yake al'arshi na da daraja amma ai daraja ba a kamanta daraja da girman Allah bisa ga girman halittunsa ba sani kuma fahimta ba kina sai zaman to sifa ce ta zu ba sani kuma fahimta ba yawwa don ai hattara to amma waɗansu malamai sun kace an ce zul arshil majidi an gane ko kina sai zaman to shi almajidu in an yi masa zamma ya zama toki ran khabar ba da khabar tunda an ce inna batsha rabbika la shari inna huwa yubdi'u to wa huwa al-ghafur al-wadud kuma shine al-majid kuma karan bane kuma zu sifat kuma zu ai zul arshi kuma al-majid amma an kace zul arshi al-majidi wasu kace sifa ce ta al-arshi wasu kace a'a sifa ce ta rabbika tunda an ce inna batsha rabbika to la shadidin to kuma shine al-majid kaji abinda malamai sun kace ni dai babu ruwana sai kuma Allah ya ce mi fa'alul lima yurid Allah yana aikata abin da ya ga dama abin da yake so amma tare da hikma da ilimi kuma hal ataka hadithul junud shin labarin runduna runduna ya zo maka fir'auna wa samud da fir'auna da samudawa a to ai fir'auna ba runduna bane ko kuma an kace junud sai an kace a shi na da runduna fa akhadnahu wa junudahu bal alladhina kafaru fi takdhib lalle su kafirai suna cikin karyatawa wallahu min wara'ihim Allah shi na min min wara'ihim alarama ha wara'ihim Allah yana min Allah yana can gaban su amma mahum ake nufi yana jiran su nan ba ana da ba yana bayan su ba muhitun Allah ya kewaye da su bal huwa qur'anun majid shi alqur'ani bal yadda sha'anin yake wato kinan bal an tashi daga wata magana zuwa wata magana qur'anun shi qur'ani ne abin karatu ne majidun mai daraja fi lauhin a cikin allo mahfuz wanda yake an tsare shi ismul maf'ul na hafiza yahfaz an gane ko imamu nafi al-madani ya karanta fi lauhin mahfuzun in wajen tsayawa ba a ganewa amma in an rubuta da wasali kaga a gane imamu nafi ya karanta mahfuzun shi ko sauran ƙura sun karanta fi lauhin mahfuzin in an kai wasali za ka gane wannan to sai malamai suke cewa in an ce abin nan mahfuz sai ya zamanto in an yi masa raf'a kinan ya koma na atina alqur'ani ne tunda ya ce qur'anun majidun kuma sai ya zamanto mahfuzun don ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kuma haka nan bane shi ko da ya ce fi lauhin mahfuzin an gane ko lauhin mahfuz wanda an ka tsare kina sai zamanto sifa ce ta lauhu shi ma tsararre na qur'ani tsararre na lauhin mahfuz tsararre na dan ya ce mi game da lauhin mahfuz yace innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun an tsare shi shi ma magana ta rage ta kare sura ta karshe wadda zamu dauka cikin ita suratul abin nan suratul tariq to inda Allah subhanahu wa ta'ala ce was sama'i wat tariq Allah yana rantsuwa da at-tariq shine tauraro mai haske wa ma adraka mat-tariq wa yasar da kai abin da at-tariq an-najmu as-saqib shine tauraro mai haske sai Allah ce mi in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz to idan muka duba Imam Ibn Amir ad-Dimashqi da Imam Abu Ja'far al-Madani da Imam Asim da Hamza al-Kufi sun karanta in kullu nafsin lamma alaiha hafiz su ko sauran sun karanta in kullu nafsin lama alaiha hafiz kenan bu sima mimun shadda ba to mine ne ya za a yin taujihin wannan wato qira'a cikin da waɗanda sun karanta lamma da waɗanda suka karanta lama muna ji ko yawwa to in ka zo zuwa ga waɗannan yadda za ka yin taujihin su in an karanta lamma sai ka ɗauki lamma bi ma'ana wato in kullu in sai ta zamanto nafiya lamma sai ta zamanto illa kenan in kullu nafsin ai ma kullu nafsin illa alaiha hafiz babu wata rai face akwai mai tsaro tare da ita shi ko in ka karanta in kullu nafsin lama alaiha hafiz sai ka dauki in hiya mukhaffafa min as-saqila kenan innahu wallahu fariqatun kenan lamu sai ta zamanto fariqa dan ta bambanta ne tsakanin wanda take mukaffafa min as-saqila da wanda ba mukaffafa min as-saqila ba kina in kullu nafsin kina sai mutu innahu kullu nafsin la alaiha hafiz tabbata akwai mai tsaro kanta an gane ko to wannan shine wurin da akwai tawjihul qira'at a cikin suratu at-tariq kenan sai wajen fal yanzu insanu mimma khuliq nan babu tawjihul qira'at a wannan wuri to nan ya kamata mu jaburki mu dakanta sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wata'ala ya kaddara kadiba cikin qala'idul fikr fi tawjih al-qira'at al-ashr a safha ta 153 don kaga tawjihin wannan qira'at abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh